الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري الرياح والسحاب أحمده سبحانه القاهر الغلاب منزل الكتاب تذكرة لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والحساب أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن عقيدة المؤمن مبنية على اليقين والتسليم والانقياد لله تبارك وتعالى فالمؤمن هو الذي تعلق قلبه بالله وتوكل عليه وإن مما يضاد هذه العقيدة وينافي هذا المنهج هو ما يعتقده بعض أهل الجاهلية وأتباعهم على مر العصور من اعتقادات وبدع التطير والتشعب وقد كان بعض العرب في الجاهلية يتطيرون ويتشاءمون من شهر صفر حتى ترى هذا التشاؤم إلى بعض أهل الإسلام متأثرين بهذه الجاهلية فكان أحدهم يمتنع عن السفر في هذا الشهر ولا يعتمر فيه ولا يقيم فيه مناسبة زواج ولا فرح خشية ألا تكون فيه بركة وينكر على من يفعلها في سفر تشاؤما وتطيرا بأن البلاء ينزل فيه ويضاعف والتطير هو ما يحمل الإنسان على الإقدام على أمره أو الإحجام عنه وهو مأخوذ من زجر الطير فقد كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا ما زجروا الطير فإذا اتجه ناحية اليمين تيمنوا بذلك وإذا اتجه ناحية اليسار أو رجع إليهم تشاءموا وتطيروا وتركوا السفر أو الأمر الذي يريدون الإقدام عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وتزكية لهم عن الرذائل والخرافات فنهى عن التطير والتشاؤم في سفر وفي غيره ونفى ذلك وأبطله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وزاد مسلم ولا نوء ولا غول وفي رواية لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها رواه أحمد ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا سفر أي لا تأثير له وإنما هو كسائر الأوقات التي جعلها الله فرصة للأعمال النافعة فإن شهر صفر شهر من الشهور التي جعلها الله تعالى ولم يرد في فضله ولا ذمه حديث بل يقول أهل العلم ما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا من الشهور ولا يوما من الأيام والتطير والتشاؤم لم يكن حادثا عند العرب في جاهليتهم بل كان موجودا حتى في الأمم السابقة من أعداء الأنبياء والمرسلين حيث أخبر الله تبارك وتعالى عن قوم صالح, عن قوم صالح عليه السلام قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وعن أصحاب القرية إذ تطيروا بالمرسلين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وعن قوم فرعون إذ تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه فإذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم فرد الله تعالى عليهم بأنه بقضائه وقدره وبسبب كفرهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون عباد الله وترجع خطورة الطيرة إلى أنها باب من أبواب الشرك فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته طيرة من حاجة فقد أشرك رواه أحمد بسند حسن وتطير عباد الله له صور كثيرة ومتعددة في كل زمان ومكان وهناك من يتشاءم بالزمان كمن يتشاءم بيوم الأربعاء أو بشهر صفر أو يوم معين أو سنة معينة وهناك من يتشاءم بالمكان كمن يتشاءم بمكان معين حدث له فيه ضرر وهناك من يتشاءم بمصنوع كمن يتشاءم عند سماع صوت الغراب أو صوت الحمار أو صوت البومة ويقول إنها ناعية لميت أو مخبرة بشر فكأنها عندهم تعلم الغيب والعياذ بالله روى أبو نعيم في الحلية أن رجلا كان يسير مع طاووس بن كيسان فسمع غرابا نعبا فقال خير فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر لا تصحبني وهناك من يتشاءم بمرئي كمن يتشاءم بملاقاة الأعور والأعرج أو بعض أصحاب الأمراض أو بالكلب الأسود أو, بال أو بالكبت الأسود في سفره أو بكوره وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاربة إلى محاربة أفكار التشاؤم والقضاء على عادات التطير كما جاء من حديث زيد, حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق عليه وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارتها لمن وجد في نفسه شيئا فقال صلى الله عليه وسلم من رجته طيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك رواه أحمد وفي حديث عروة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك رواه أبو داود بسند صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin iyayen gida wanda shine yake sabbaba dukkan sabubba kuma shine yake gudanar da iskokai da giragizai ina ƙara gode masa mai tsarki da buwaya wanda ya fi ƙarfin kowa kuma yake da galaba akan komai shi ne masaukin littafin nan alƙur'ani domin ya zama gargaɗi da jan kunne da faɗakarwa amma ga masu hankali ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ma'abocin hikima wacce ta gagari kowa, ma'abocin ƙudura da iko wanda ya fi ƙarfin kowa. Ina shaidawa, annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, bawansa ne kuma manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tare da sahabbansa. Da duk waɗanda suka bi bayansu suna masu kyautata rayuwa da addini har zuwa ranar da za a tashe mu don karɓan sakamako da lissafi. bayan haka ya ku ɗan uwana musulmai bayan Allah lalle hakika aqida ta mumini musulmi an gina ta ne akan yaqini da mika wuya ga Allah yaqini da kuma tabbas da Allah madaukakin sarki da kuma mika wuya zuwa gare shi mai sarki da buwaya mumini wanda zuciyarsa ta rataye da Allah madaukakin sarki to yana dogaro ne ga Allah shi kadai yana daga cikin abin da yake cin karo da wannan aƙida yake cin karo da wannan manufa yake kawar da wannan tafiya shine abin da wasu daga cikin mutane da suka rayuwa a jahiliya da kuma wasu da suka bi bayansu a irin ɗabi'arsu da al'adunsu a zamunna da suka biyo baya har zuwa wannan zamani na yarda da bid'o'i na canfi da kuma wato karfanci. Wasu daga cikin larabawan jahiliya a wancan lokaci sun kasance suna canfi da kuma karfa da wannan wata mai albarka da muke ciki watan safar. Muna cikin watan safar yau biyu ga wata. A lokacin jahiliya, idan wannan wata ya shiga, to watan karfa ya shiga, karfan wata ya shiga, watan canfi ya shiga. Har ya kai ga wannan canfi da aka canfa wannan wata da shi har ya kai ga wasu daga cikin waɗanda suka yi musulunci ma wato wannan burbushi na jahiliya bai rabu da zukatansu ba suna masu tasirantuwa da wannan jahiliya suna ganin lallai watan safar cikinsa akwai karfanci akwai canfi za ka samu daga cikin mutanen jahiliya akwai wanda zai haƙura da yin tafiya a cikin watan safar ko yaya tafiya ta kama in dai a watan safar ne zai haƙura domin yana gudun bala'in watan safar ko umra zai haƙura da tafiya domin yana gudun musibar watan safar sannan hakan nan idan akwai wata hidima a gabansa ko ta aure ko ta aurarwa ko ta wani farin ciki to ba zai tsayar a watan safar ba za a tsallake watan safar saboda watan karfa ne sannan suna gudun kan dukkan abin da za su yi a cikin wannan wata ya zama ba shi da albarka sannan dukkan wanda kuma ya himmatu zai aikata wani aiki ko wani al'amari mai muhimmanci a cikin wannan wata na safar to suna jan kunne suna ahir ɗinka karka kuskura ka aikata a watan safar domin ka kaucewa bala'i da kuma musiba da take cikin wannan wata abin da ake nufi da canfi shine wato abin da kan ɗauki mutum daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki da za su hukunta cewa yana da wani tasiri, dalilin tasirinsa sai mutum ya aiwatar da wani aiki ko kuma ya fasa aikata wani aiki saboda tasirin da suka ɗamfara suka jingina a jikin wata halitta daga cikin halittun Allah. Asali sun samo shi daga tayar da tsuntsu. A jahiliya idan mutum yana son wani al'amari to sai ya kada tsuntsu sai ya tashi tsuntsu idan wannan tsuntsu ya yi dama to sai ya ce alheri idan wannan tsuntsu ya yi hagu ko ya yi kansa to sai ya ce to babu alheri a ciki sai tsantsar sharri in tafiya ce sai a fasa in kasuwa ce sai a haƙura in aure ne sai a haƙura in wani abu za a saya sai a haƙura duk abin da aka nufi za a yi to sai a fasa saboda wannan tsuntsu ya yi kudu ko wannan tsuntsu ya dawo baya amma idan ya yi dama to sai a ci gaba da yi saboda yanzu an gane akwai alheri sai ya zama wannan tsuntsu ya zama alama da cikin alamomi waɗanda suke amfani da su don gane sharri da kuma alheri annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi don jin kayin bayi da kuma tsarkake su daga datti da ƙazanta na jahilci da kafirci da kuma shirka annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi daga cikin abin da ya fara yaƙa shine wannan ɗabi'a ko wannan al'ada ta canfi da kuma karfanci ga watan safar ko ma ga wani abu daban annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi fatali da shi ya kuma ɓata wannan al'amari ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani abu ɗaukan ciwo babu wani abu canfi mu a musulunci babu wani abu mujiya ko kukan mujiya babu wani abu sharrin safar a musulunci mana babu wani abu daukan ciyo shine kar ku dauka cewa idan jinya ta samu wani wani ne ya dora masa kar wani ya dauka idan ya gamu da zazzabi ko ciwon ido ko kuraje ko wani ciwon shawara ko ciwon ciki ya dauka cewa haduwarsa da wani ne ko zuwan wani yadda yake ne ko kuma taro da aka yi ne ya je ɗauka a wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba maganar ɗaukan ciwo mu a shari'ar musulunci tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka guje wa kuturu irin yadda za ka guje wa zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aukawa cikin garin da yake da annoba amma wannan ana magana rigakafi musulunci bai hana rigakafi ba idan akwai abin da kasancewa rigakafi ne ma'ana zai hana samun sharri zuwa gare ka ko samun cuta zuwa gare ka ba hana ɗaukar rigakafi ba amma fa idan Allah ya jarrabe ka abin da ake gudu ya same ka to karka kala wani karka ɗora wa wani annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi hani daga ɗora wa wani yaɗa cuta sai wani cikin mutanen kawai ya ce a to ya ma'aikin Allah ai gashi nan muna gani raƙuma ne lafiyayyu amma idan wani raƙumi mai ƙuraje mai ƙazuwa ya shigo cikin su duk sai su kama ƙazuwa yaya za a yi da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ba haka ba shi wanda ya zo da ƙazuwar ina ya samu ko wanda ya fara ciwon ƙazuwar ina ya samu in dai wani ne yake raba wani cuta ba Allah ne yake hukunta ta ba, to wanda ya fara yin ta shi kuma wa ya ɗora masa. To dukkan wanda ta same shi, to abin da za ka ɗauka kenan. In ya riga ya faru, to ai tawakkali a koma ga Allah maɗaukacin sarki, a roƙi Allah ya yaye a neman magunguna. Amma zancen a ce wane ne, wanta ce, zuwan mu wuri kaza ne, zuwan su wane wajen mu ne, haɗuwar mu da su wane ne, zuwan mu taro ne, wannan duk bai taso ba. Mai faruwa ya faru, mai aukuwa ya auku a koma ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani zancen koke da korafin wani ya raba mun ciwo mu a musulunci babu wannan sai tawakkali da dogaro ga Allah madaukakin sarki sannan mu a musulunci babu tamfi babu tamfi ba tamfa rana ko tamfa wata ko tamfa waje ko tamfa kofar daki ko tamfa haduwa da wani ko tamfa zuwan wani a musulunci babu wannan sannan haka mu a musulunci babu camfin kukan tsuntsu, kukan mujiya. A musulunci ba mu yadda ba cewa wani tsuntsu idan ya yi kuka to wani wata masifa za ta faru, ya ce babu wannan a musulunci. Sannan haka mu musulunci yana yaƙi da camfin larabawa ga watan safar, cewa watan safar wata ne na sharri ko watan safar wata ne na camfi, babu wannan a musulunci. Imam Muslim ya yi ƙari a wannan hadisin ya zo da ƙari cewa wala nau'a wala hula mu a musulunci ba wani zancen dingina wa tauraro faruwar wani abu tauraro baya farar da komai tauraro baya hukunta komai sannan mu a musulunci babu wani abu fatalwa sai shedanci shedanci da aljanu shine fatalwa amma fatalwa da sunan mamaci da kansa ya bar kabarinsa ya taso ya zo wani wuri wata hidima ko tsoratarwa ko ya biyo sawun wani abu fatalwa yace babu shi a musulunci in ka ga wani dodo ya baka tsoro da siffar wani matacce shaidanin aljanu ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la adwa wala safa mu a musulunci babu daukan ciwo in ya riga ya faru ya faru kuma sannan babu canfin watan safar ba komai a cikin watan safar sai alheri Allah ya halicci kowace rai inji annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta rayuwarta ya rubuta arzikinta ya kuma rubuta masifar da za ta same ta har zuwa ajalinta magana ta kare malamai suka ce fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani sharri a watan safar ma'ana watan safar ba shi da wani tasiri shi ma daidai yake da sauran lokuta da sauran watanni wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a matsayin dama da za a yi rayuwa a ciki a ta amfani. Domin watan safar wata ne daga cikin watanni da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, babu wani abu da ya zo na falala na wannan wata na safar, babu wani abu da ya zo na kushewa na wannan wata na safar na hadisi ingantacce ko mai rauni. Akan watan safar babu wani abu karɓaɓɓe da ya zo a shari'a wanda yake nuna falalar wannan wata ko kuma yake nuna kushe wannan watan sai karerai da aka kirkira. Malamai suna cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da miyansa mai albarka ma shi bai taɓa kushe wani wata daga cikin watanni ba, bai taɓa kushe wani lokaci ko wata rana daga cikin ranaku ba. Shi canfi da karfanci ba bakon abu ba ne ba lokacin larabawa ne kadai aka san shi ba ba lokacin jahiliya ya fara ba a'a dama can a al'ummomi da suka shuɗe akwai shirye-shiryensu na canfi sun saba kiraye-kirayen canfi ga dukkan abin da Allah ya jarrabe su za su yi ƙoƙarin ɗamfara wani abu daban saboda rashin imani al'ummomi a baya sun ƙalubalanci annabawansu da wannan batu na canfi kamar yadda Allah yake ba mu labari mutanen annabi saluhu qalu tayyarna bika wa biman ma'aka suka ce saluhu duk fa masifar garin nan sanadin wa'azin ka ne tunda ka zo ka fara wa'azi gari ya rikice don haka mun canfa ka kai ne karfa a garin nan qala sa'irukum inda Allah annabi saluhu yace a a ba dai ni ba masifar ku da jarrabawar ku da abin da ya same ku na wajen Allah shi hukunta bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane ne da an riga da an jarrabe ku tunda ba ku yi imani ba ashabul qarya su ma sun yi tanfi da manzanni kamar da Allah ya ba mu labari qalu inna tatayyarna bikum suka ce mu fa muna ganin ku ne karfofin a garin nan la in lam tantahu lanarjumannakum ko ku daina wannan wa'azin ko mu jefe ku mu tsitsine muku albarka wala yamassakum minna azabun alim kuma za mu ɗauki mataki e na mummunar ba a kanku da ba za ku ƙara ba. Ƙalu sai manzannin suka ce tsa'irukum ma'akum masifar ku tana tare da ku. E idan kun ga jarrabawa ko fitina ko kuka jangwalowa kanku. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Duk abin da ya same ku na masifa ku kuka jangwalowa kanku don haka abin da kuke gani na fari ko yunwa ko rashin abinci ko talauci ma'akum ku kuka jangwalo wa kanku amma ba mu ba a in zukirtum kadai dan an muku wa'azi sai ku canfa mu sai ku ce mu ne karfofi bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu ketare iyaka marasa jin magana mutanen fir'auna su ma suka ce annabi Musa shine karfansu da sauran waɗanda suka yi imani tare da shi daga cikin banu Isra'ila idan tsadar rayuwa gurbacewa tattalin arziki ko fari ko yunwa ta kan masu sai su ce sanadin Musa ne da mutanensa. Ba dan Musa ya zo yana waɗannan kiraye-kirayen yana haramta allantakar Fir'auna, yana kaɗaita allantakar Allahnsa ba, to da wannan abin bai faru ba. Suna cewa, Allah ta'ala na cewa fa'iza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadi. idan daɗi ya same su an samu walwala da abinci gari ya yi kyau za su ce wannan albarkar mu ce wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma wata masifa ta zo ta same su ta kan masu ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su ce Musa ne da waɗanda suke tare da shi su ne karkokinmu su suka lalata gari ala Allah ya ce ku saurara innama ta'iruhum inda Allah masifarsu da jarrabawarsu tana wajen Allah shi ya hukunta ya kaddara Musa baya hukunta masifa baya hukunta fitina walakin aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su sani ba waɗannan labarai da Allah ya bamu alqur'ani suna gwada mana cewa yarda da tamfi da kala musiba wa halittu ya gabata tun al'ummomin baya kafin zuwan jahiliya jahiliya ma dorawa aka yi daga yadda aka tsaya babu shakka hatsari na tamfi da karfanci wato kofa ce babba daga kofofi na shirka domin dangantawa wani Allah iko ne iko kuma irin na Allah. Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala an ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa asiratu shirkun asiratu shirkun asiratu shirkun canfi shirka ne canfi shirka ne canfi shirka ne yace wa ma minna illa didda ba wani a cikin mu face shi dan adam ne ba wani a cikin mu face shi dan adam ne wani abu zai iya zuwa masa na yarda da tamfi walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul sai dai Allah ne yake kore wannan tunanin da tawakkali to ka gani duk wanda baya karatu baya karfafan imaninsa baya yayyafa wa imaninsa yana masa bayi na haɓaka da ƙaruwa to akwai barazanar da in ta same shi in aka gaya masa tamfi zai iya yarda jama'a imani idan ba a ƙara shi ana ƙarfafa shi akwai masifar da in ta same ka duk zuwa masallacin ka sai ta kada ka in wata jarrabawa ta sauka maka ko akan dukiyarka ko a cikin iyalanka ko kaza ko kaza wallahi tun ana faɗa kana ki tun ana faɗa kana ki karshe sai ka zo kana cewa anya ku ba auren nan da nayi ba daga nan za a fara ɗaukar hankali shi yasa annabi sallama da kansa yace wa ma minna illa da dash dash ba wani a cikin mu face sai ka samu canfi yana iya yawo da hankalinsa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul sai dai mai karfin tawakkali shi Allah yake taimakon sa yake koran canfi amma wallahi musamman Allah ya hada ka da da jahilai musamman Allah ya hada ka da zama da masu bin bokaye Allah ya jarrabe ka da marasa ilimi da ƙauyawa duk ƙoƙarinka idan Allah ya jarrabe ka da wata musifa sai sun samu ka shubuha ita ma jarrabawa ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu baya tare da mu mu musulmai duk wanda yayi tamfi ko kuma yaje aka yi masa tamfi duk wanda yayi tamfi ko kuma yaje yana tuntuba ana masa bayani na tamfiyar ce to ai da ka mana bayani tun farko irin wannan musibar irin ta samuwa ne ai daga baya aka gano ai kaza da ya faru da shi ne kaza da yayi ne daga ba aka gano shi kenan to duk wanda ya je aka duba masa canfi baya tare da ku autaka hana ko yayi bokanci autuku dina lahu ko ya je aka yi masa bokanci au sahara ko yayi tsafi au suhira lahu ko ya je aka yi masa tsafi annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata boka da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama hakika ya kafirta da abin da aka saukarwa annabi muhammad kira da amincin Allah tabbata gare shi duk wanda ya gaskata boka Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda canfi yasa ya fasa bukatarsa yayi shirka duk wanda canfi ya sa ya fasa abin da ya sa a gaba ya yi shirka. Canfi yana da kamanni da yawa tun da can har zuwa yanzu, kamanninsa suna nan wasu ma suna ƙaruwa. Akwai canfi da ake yi na lokaci, za ka samu ana canfin laraba, ana canfin watan safar. ana camfin wata rana sakamammiya ko wata shekara. Mu ma mun samu lokacin da ake camfin laraba. Mun samu lokacin da ake camfin laraba. sannan ga canfin watan safar da larabawa suka saba suna yi ko a canfa wata shekara a ce wannan shekarar shekara ce ta fari wannan shekarar da tsuntsaye suka gicca ko shekarar da jaura ta yi kaza ko shekarar da aka yi kaza to wannan shekara ba za a yi abin kirki ba sannan akwai canfi da wasu suke canfa wani wuri wani wuri akwai masu canfa waɗansu wurare kamar yadda muka tashi muka samu ana canfa kofar ɗaki ana canfa zama a kofar ɗaki ko zama a kan turmi ai mai zama a kofar ɗaki kaza ai mai zama a kan turmi kaza a danganta wannan abun ko da rashin haihuwa ko da faruwar wata masifa ko da karya arziki ko da saurin mutuwa ko da rashin abinan ko da mutuwar ƴaƴa ko da kaza haka za a canfa a danganta ikon Allah madaukakin sarki a alakanta shi da kofar daki ko da turmi me ya turmi me ya kofar daki a cikin hukuncin Allah yanzu Allah bai fi karfin turmi ya shiga hidimarsa ba yanzu Allah bai fi karfin kofar daki ka kawo masa cikas ba daga cikin masu camfi akwai wanda yake camfa abin da ya ji kamar waɗanda suke camfa jin sautin hankaka ko jin sautin jaki ko jin sautin mujiya cewa wannan mujiya tana kira ne zuwa ga mutuwa tana ba da mummunan labari ne kamar suna jingina sanin gaibu ga wannan mujiya mun samu kanmu muna yara mun gada wajen kakanni cewa idan mujiya ta kuka da daddare sai wannan ƙarar tata sai mu ce ki ci kanki haka muka ji tsofi suna faɗa a wancan lokacin kuma muwa muka rike da ta yi tarrat sai mu ce ki ci kanki ma'ana an gwada mana cewa idan har mujiya ta yi kuka to wani abu zai faru wani zai mutu to tun da can a larabawa sun canfa cewa in wani ya mutu a fusace ba a ɗauki hakkin jininsa ba ko kuma ba a ɗauki wani mataki akan wasu hakkokinsa ba to mujiya za ta je kabarinsa ta karɓo saƙo sai ta tashi sai ta tafi sai ta je daidai yadda wannan hakkin nasa yake don ɗaukar fansa kuma jini za ta sha haka aka canfa shi yasa mun samu kanmu akan wannan yanayi a wancan lokaci yaran yanzu alhamdulillah ku gode wa Allah sunna ta yi ƙarfi addini ya yi ƙarfi wayewa ta yi nisa ban tsammanci yaran yanzu sun san wannan wannan sarar ba mujiya ce kuka su ce ki ci kanki Abu Nu'aym ya rawaito a cikin al-Hilya wani mutum yana tafiya tare da Tawus bin Kaysan daga cikin tabi'ai sai wannan mutumin sai ya ji kukan mujiya sai ya ce khair sai ya ce alheri insha Allah alheri insha Allah kamar yadda muke cewa ki ci kanki eh shi ma wannan mutumin da ke tafiya da wannan tabi'i sai ya ce insha Allah alheri mana yana yana tsoron abin da zai biyo bayan kukan muciya sai wannan tabi'i Tawus sai yace ayu khairin inda hada aw sharr yace kai wannan tsuntsun wani alheri yake da shi ko wani sharri yake da shi a zamanin ka wannan tsuntsun zai iya samar da wani abu alheri ko sharri yace fala tasabni ba ni wuri kar ka ƙara bina daga yau sai kore shi dan bid'a ne sai kore shi sannan daga cikin masu camfi akwai waɗanda suke camfi da abin da suka gani kamar yadda ake camfi da ganin da ganin mai ido ɗaya ko da ganin gurgu ko kuturu ko kuma da cin karo da masu wata jinya ko da bakin kare ko da bakar kyanwa ƙarshe ya fasa tafiyar ko ya fasa abin da ya yi niyya akwai masu wannan in sun fita suka ci karo da kuturu to ba sa'a in sun ci karo da mai ido ɗaya to ba sa'a in sun ci karo da makaho to sai a jewar tafiya da wannan yayi daidai in sun ci karo da kaza haka kai akwai waɗanda a tafiya ni na sha gani da can da nake yawon cikin gari ban san yanzu ba amma akwai waɗanda in kuna tafiya yana tafowa kana tafiya in Allah ya yarda sai ya zaɓi wurin kiliya ba zai yarda ku yi kiliya ta wani sashe ba akwai masu wannan a tafiya ba san ko sun kwanan sun sani ba yana tafowa kana tafowa duk yanda zaka yi ko ta hagunsa ne ba za ka bi ba ko ta damarsa ne ba zai iya kiyayewa ba amma shi zai dage ba zai yadda ku kiliya ta wani bangare na hannunsa ba canfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi iya bakin kokarinsa wajen yakar wannan tunani na karfantar da abubuwa da kawo ƙarshen wannan al'ada ta camfi kamar yadda zo cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja mu sallah wata rana a lokacin sulhin Hudaybiya bayan an yi ruwa da daddare ya ja mu sallar asuba da ya juyo sai ya ce kun san mai ubangijin ku yace kuwa suka ce Allah da manzansa su suka fi sanin mai Allah ya ce sai ce ubangiji ya ce daga cikin bayina yau akwai wanda ya wayi gari yana imani da ni akwai kuma wa akwai wanda ya wayi gari yana imani da ni yana kuma kafircewa taurari akwai wanda kuma ya wayi gari yana imani da taurari yana kafirce mu an yi ruwa da daddare eh an yi ruwa da daddare to duk wanda ya tsammanci wannan ruwa daga wani tauraro ne to ya yi imani da tauraro ya kafirce mini in ji Allah duk wanda ya tsammaci wannan ruwa daga gare ni ne ba daga tauraro ba to ya yi imani da ni ya kafirce wa tauraro wannan hadisi na Bukhari da Muslim hadisi ya zo daga Abu Mas'ud Al-Badari radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah ba ta jinya don mutuwar wani ko don rayuwar wani wannan ya faru ranar da ɗan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama autansa Ibrahim ya rasu yaro ne karami Ibrahim ya rasu lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jikkata a wannan rana ya damu ainu ya zubar da hawaye sai kawai a wannan rana kuma sai rana sai ta kamu sai ta ciwo irin yadda rana take kamuwa sai aka fara tsitsi a garin Madina haba manya kenan Ibrahim Ibrahim wasa fushin annabi wasa gashi nan rana ta kama ciwo saboda mutuwar Ibrahim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da sallah kamar yadda Allah ya sunnanta ya tsayar da sallah yayi addu'a ya juyo yayi huduba a cikin hudubar sai ya ce ku sani cewa rana da wata ayoyin Allah ne, ba sa shiga jinya don mutuwar wani ko don rayuwar wani. Idan irin haka ta faru muku, ku ruga ku yi sallah ku yi addu'a kawai, ku yi ta addu'a har sai abin da ya same ku yayaye. Sai ya yi ƙoƙarin kawar da tunaninsu daga cewa mutuwar Ibrahim ne ta haifar da kamuwar rana, babu wannan. To kaga an daga baya wani ɗan bidiya ba zai zo ya ce mutuwar malami ko mutuwar wani shehi ko mutuwar wani wali ko jinyar wani ko kaza ya sa kaza ba. la kamar da zai shiya suke fada yanzu yan shiya haka suke nan suna kururuwa suna cewa ga buhari a lahira ga yan rufa'i a kurkuku ga zazzaki kuma a gidansa a abuja ko ba haka ba wani mai raddi yace ga burotai a gida yana shan kesi eh mana wato suna ganin cewa abin da ya faru da su a zaria sun canfa shi shine mutuwar buhari shine jarabawar yan rufa'i wani yace to a ga burutai shi yasa aka bude musu wuta shi kuma yana gida a AC shi ma da sai abun ya same shi to hukuncin Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kafara ta canfi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda canfi ya sa ya fasa abin da yayi niyya yayi shirka suka ce ya ma'aikin Allah to me mutum zai yi tuba ya gyara idan mutum ya gamu da canfi ya ma'aikin Allah idan ya yarda ko ya kasa ya yi shirka ya ma'aikin Allah ya mutum zai kare wannan sai ya ce sai ya ce Allahumma la khaira illa khairuka wa la tsaira illa tsairuka wa la ilaha ghairuka karatun ya kaccan fice duk abin da ka ji dar a zuciyarka zai iya zama canfi ko aure kai kasuwar ka ta rikici ko mota ka saya aka kasa zaman lafiya ko gida ka tare aka kasa zaman lafiya ko wani abu ya canza a rayuwarka sakamakon faruwar wani abu shedan ko abokan shawara suka fara tayar maka hankali to maza maza kai ta maimaita faɗa Allahumma la khaira illa khairuka wala tsaira illa tsairuka wala ilaha ghairuka Allahumma la khaira illa khairuka wala tsaira illa tsairuka wala ilaha ghairuka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan shine kafarar tamfi ba abin da zai same ka sannan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisin urwa ibn amir fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul idan ɗayan ku yaga abin da ya tsorata shi yaga abin da ya tsorata shi ko yaga abin da ake cewa fatalwa ko yana tafiya yaga kuturu sai ya ji a ransa anya ku akwai sa'a ko kuma yana tafiya ya fadi ya tashi ya tun yana ci gaba da tafiya sai ga an yi hatsari a gabansa ya ci gaba da tafiya kuma sai ya ga wata musibar kuma duk sai ce an yi ku tafiyan nan akwai sa'a a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya ga abin da ya dame shi ya ji tsoro sai ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah babu wani mai zuwa da kyakkyawa sai kai ba wani wanda yake hukunta mummuna sai kai kuma babu wani wayo ba ƙarfi babu wata dabara sai gare ka ya faɗi wannan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyi'ati wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik idan mutum yayi wannan ya samu waraka Allah ta'ala yana cewa babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah. Duk wanda ya yi imani da Allah, to Allah zai ci gaba da shirya zuciyarsa da kwantar masa hankali, domin shi Allah masani ne akan komai. Ku dai ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi ma'aikin Allah ɗa'a, in kun juya baya, to aikin manzan da muka turo shi ne ya isar ya bayyana muku saƙon da aka aiko shi da shi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah shi ne shi kaɗai ɗaya ɗaya wanda babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai shi shi kaɗai. wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun mu'minai ga Allah ne kadai za su dogara ba sa dogara da wani abu ba Allah ba ba sa yarda da wani abu ba Allah ba a yarda su da imanin su ba mai hukuntawa ba mai kaddarawa sai Allah shi kadai da saninsa da rubutunsa da ganin damarsa kuma dukkan abin da zai faru shi ya samar da shi kafin ya samar da duniya da shekara dubu hamsin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amintar da mu ya amintar da zukatanmu ya amintar da zamantakewarmu ya ba mu kwanciyar hankali ya tabbatar da imaninmu ya sanya tauhidi ya zama garkuwa a gare mu duniya da gobe kiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإن الأمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله